الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمي waɗanda suke halarci a cikin wannan masallacin da harabar shi da waɗanda ma za su saurare mu a kafafi daban-daban ne muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau lahadi sha shida ga watan ramadan hijirar babban jakadun allah ko babban majidaɗin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin makka zuwa madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 16 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wa salam bisa ga lissafi na gargauriyar kalanda lissafi wanda aka ƙaƙaba muna haihuwar annabi isa na da shekaru 2025 allah maɗaukakin sarki ya sake dawowa da mu a wannan masallacin mai albarka wanda ake kira masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar koko road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsiri alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan wata mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora cikin karatunmu Amin. ya karbi azumanmu ya karbi sallolinmu ya karbi sauran ibadodinmu sa'annan ya biya muna dukkanin bukatunmu yau shine kaset na talatin zama na talatin a cikin tafsirinmu na suratul isra sai masu ɗaukar bidiyo su gyara isra'i namba sati yau shine na talatin insha Allah ta'ala muna cikin tafsirin ɗaukaka biyu da banu isra'ila za su samu dama biyu da allah maɗaukakin sarki zai bayo bani isra'ila su yi ɓarna ko ɓarna mai girma to sai na koro tun daga asalin suwa ne ne bani isra'il na ɗauko tun daga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam inda jiya mun tabbatar da cewa ɓangaren zuri'ar annabi ibrahim yana garin makka ko? ya kai su garin makka ya aji sa'an muka dawo ƙasashen garin iliya inda nan ne masallacin baitul maƙadis yake muka ji cewa ya samu bushara zai samu ɗanɗa wanda ake kira ishaq kuma busharar ba ta tsaya nan ba cewa zai samu jika wanda ake kira yaƙub wanda yaƙub shi ne isra'il su kuma yahudawa waɗannan da muke ta fama da su a yau su ake kira banu isra'ila waton jikokin annabi yaƙub alaihi salatu wasalam kuma kenan yanzu mun gangaro mun kusan kawowa ga shi isra'ila ɗin in mun san wane ne isra'il ina ne garinsu ya yanayin shi yake menene addinin shi sa'annan sai mu san ƴaƴan shi in mun san ƴaƴan shi sanin jikokin bai muna wahala to daukakar da suka samu sanin ta ba zai muna wahala ba za mu ji iri yadda malamai suka saba ma juna waje irin daukaka da zalunci wanda za su samu dama su yi a doron ƙasa sannan za mu ji abubuwa baki waɗanda ba mu saba ji ba za mu ɗauko mu kawo yau da nake magana mu kuma wuce yau domin annabi ya ba mu labarin gobe da jibi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira huzaifa bin leman ya ce annabi ya tsaishe su wani yini ya riƙa ba su labari har sai da ya kai musu ranar kiyama yana ba su labarin kullum abin da zai faru kullum abin da zai faru har sai da aka kai ranar da duniya za ta tashi don haka babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu ba na zamunan mu to jiya mun ji cewa manzanni sun zo annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ko a suratu safat allah ya ba da iri wannan labarin yace wa basharnahu bi ishaqa nabiyya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan minash salihin وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Allah madaukakin sarki ce wa basharnahu bi ishaqa nabiyya wadannan mala'ikun uku da suka zo ma annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam muka yi amfani da su muka yi wa annabi Ibrahim bushara da ɗanɗa mai suna ishaqa nabiyan kuma ɗanɗan shi ma annabi ne kaga annabi dan nan annabi ko minas salihina wanda yana daga cikin salihan bayan Allah bayan Allah nagari ashe kaga annabi ishaq wanda shine asalin bani isra'il salihi ne ko haka shi ma annabi isma'il wanda shine asalin quraishawa a garin makka inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fito shi ma kaga mutumin kirki ne ashe kaga da larabawa da banu isra'ila ɗiyanwa da ɗiyan ƙane ne ko? duka asalinsa yana komawa ne zuwa gawa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai dai annabi ibrahim ya kai isma'ila garin makka ya iske ba kowa a wannan lokaci idan ka iske ƙasa ba kowa ka share ka zauna to gari naka ne amma idan ka isko mutane a cikin ƙasa suka baka mazauni to gari ba naka bane gari nasu ne su kaga ƙasar sham gari iliya ba garin bani isra'ila bane saboda annabi ibrahim ya isko mutane nan waɗannan falastinawan ya tarar da su ashe sun fi shekara dubu biyar wannan gurin yau ake ta ƙoƙari a tayar da su da ƙarfi ana amfani da dukkanin wata fawa ana kisan su ana wulaƙanta su ana ɓata musu suna da farfaganda ta midiya ana korarsu ana yi musu wulaƙanci kuma gurin nan asali nasu ne ko annabi ibrahim ma nan ya isko su to Allah ya ce ya ba annabi Ibrahim ɗa mai suna Ishaqa kuma annabi kuma daga cikin salihan bayi wa barakna alaihi yace ko muka yi albarka gare shi wa ala Ishaqa da ma dan dan shi Ishaqa Allah ya sanya ma annabi Ibrahim albarka kuma ya sa ma Ishaqa albarka mutanen kirki ne wa min zurriyyatihi ma muhsinun daga cikin zuri'arsu akwai mutumin kirki wanda yake mai kyautatawa a sheko bani isra'il ba a yi musu kudin goro ko akwai mutanen kirki cikinsu ko lokacin annabi akwai sahaba annabi waɗanda suke suna cikin banu isra'il akwai irinsu abdullahi bin salam kaga yana daga cikin banu isra'il babba ne cikinsu sa'ana akwai irin su tamim bin aus addari kaga shi ma ai ba balarabe ba ne akwai mutanen kirki cikin zuri'ar sannan kuma akwai waɗanda ba mutanen kirki ba sannan in ka koma ai annabi musa yana cikinsu ko annabi isa duka suna cikinsu ga annabawa nan da manzanni babu ƙabilar da allah ya ba yawa annabawa kamar banu isra'ila saboda su da annabi ya mutu Allah zai maye shi da wani annabi ba zamanin da suke zama babu wani annabi har aka kai ga annabi isa alaihi salatu wassalam wanda shine rufewar annabawa a cikinsu so daga nan ne aka aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin larabawa sai suka shiga hassada to daga cikin zuri'a su akwai muhsinin wanda yake mai kyautatawa musulmi wa zalimun akwai kuma azzalumi ga sunan kuna gani a duniya ko yau ko ga sunan kasashen yammacin turai dukkan mafi yawancin kasashen za ka tarar da ba wai isra'ila kawai ake magana a nan ba za ka ga suna under control na yahudawa ne us tana under control na yahudawa ne sa'annan europe suna under control na yahudawa ne sa'annan duka ƙungiyoyi irin su nato irin su eu irin suwa duka suna under control ne na yahudu haka duka manufar ta yahudawa ce shi ku allah ya ce duk wanda ya jibince su daga cikinku fa innahu minhum yana cikinsu haka duk ƙasar da ta jibince su to tana cikinsu allah zai lissafa ta ita ma ba yahudiyar ƙasa ce an fahimci wannan to daga cikin su akwai wanda yake mai zalunci ga kanshi mubin kuma zalunci wanda yake mai bayyananne ina fatar an fahimci wannan a suratul zariyat Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin lokacin da mala'ikun nan suka zo ma annabi ibrahim da bushara yake fa'au jasa minhum hifatan fa'au jasa minhum hifa قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم
kaga anan annabi ibrahim ya kyamace su saboda sun ki cin abincin sannan kuma ya ji tsoron sha'anin su baki su zo a aza musu abinci mai kyau gashi nama an kawo mai kyau hanis an soye shi an gyara shi ya yi zakyau ga ƙamshi na tashi ko ina an aje musu ya kasance ba su ci ƙalu sai mala'ikun nan suka ce mishi la taqaf kada ka ji tsoronmu sha'aninmu mai girma ne za mu kuma bayyana maka ko musu wane ne amma dai tashin farko wa basharuhu bi gulamin alim sai suka yi mishi bushara da dan da wanda yake mai ilimi ko shine annabi ishaq wanda wannan ilimin nan ne banu isra'ila din suka gado ai ya kasance suna da ilimi matuka nan ne yahudawa suka samu wannan ilimin daga cikin tsatsonsu daga cikin jinsinsu tun daga annabi ishaq alaihi salatu wasalam allah ya suranta shi da alim cewa mai ilimi ne masani ne mai zurfin kwakwalwa ne an gane wannan to lokacin da ake wannan bisharar mata annabi ibrahim tana tsaye fa'aqbalat فأقبلت امرأته في سرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو العليم الحكيم to fa aqbalat imra'atuhu sai mata annabi ibrahim sara ta fuskanto fi sarratin tana cike harguwa irin abin nan da mata ke yi in sun ji daɗi a sai ta buga kuwa an ce za ta samu ɗa tana ciki irin waɗannan shekarun na tsufa ta samu ɗa fasakkat wajaha har ma ta sa hannuwanta biyu ta mari fuskarta tana kuwa eh yanzu abu kaza kamar ka bugi gabanka ne ko ka daki gabanka ka ce eh abu kaza zai faru cikin mamaki ta ce abjuzun aqim yanzu wannan tsohuwa wadda take bakarariya ba ta haihuwa tun da ƙurciyarta ba ta haihuwa ga shahar ta tsufa ita ce za a yi wa bishara da ɗa sai mala'ikun ƙalu suka ce mata ka zalike ƙalin rabbuki kamar haka ne ubangijinki ya faɗi shi kuma ubangijinki ki sani inna ma amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون to shi ubangijinki haka yake in yana son abu zai ce abu ya faru sai abin ya faru to wannan ishaqa din karkashin shi ne aka samu yaqub aka samu annabawa da dama waɗanda za mu zo mu ji yanzu kaga mun tsallako wancan tarihin mun baro annabi isma'il da mahaifiyar shi a garin makka ko mun dawo nan ƙasar sham ƙasar sham shi ma yankin iliya a yankin na iliya mun ji gashi an zo an yi bushara ga haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam sai dai ba busharar kawai aka yi ba ko sun faɗa mishi wani la- lamari cewa an turo su ne zuwa ga mutanen annabi lut alaihi salatu wassalam domin annabi lut alaihi salatu wassalam lokacin da ya bar babila cikin iraki tare da annabi ibrahim suka sauka iliya Allah maɗaukakin sarki ya aika shi zuwa wani gari wanda garin ba nesa yake da iliya ba yana a ainihin kusa ga wani bahagon teku ko bahagon gulbi wanda ake kira baharul mayyit dead sea wani teku ne wanda ran da Allah ya halicci ƙasa ba a taɓa ganin kifi ciki wannan tekun ba ba kifi ba ko babu kwado ciki babu kifi babu kada babu wata halitta ciki haka ruwan suke matacciyar ruwa ne sannan ruwa ne masu matukan gishiri waɗanda da ka sha su mintutuka kaɗan za ka bakunci lahira to a gefen wannan akwai wani gari da ake kira sadum wanda suke kira sodom and gamora ko? to wannan garin nan ne bayan annabi ibrahim ya sauka tare da annabi lut sai allah ya tura annabi lut ya ce to ka je can na tura ka kai yanzu manzo ne daga cikin manzanni na ka je kai musu wa'azi mutane ne yan ta'adda waɗanda babu nau'in laifin da ake ma ubangiji wanda ba su yi babu wani nau'in laifin da ake ma ubangiji wanda waɗannan mutanen ba su yi mutane ne masu matuƙar ta'addanci Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin halayensu da irin al'amuransu na ta'addanci ga su dai ƙutta'ut tsari duniya sun fi kowa fashi da makami sannan duk wani aiki da ake na bala'i a duniya babu wani bala'i wanda ba su aikatawa da haka Allah maɗaukakin sarki ya aika annabi lutu zuwa ga waɗannan mutanen yake tabbatar da manzanci annabi lutu cewa shi ya aike shi kamar da yake a cikin suratu safat ya ce inna lutan laminal mursalin wa inna lutan laminal mursalin ya ce kuma lalle ne lutu yana cikin manzanni kaga bi nassil qur'ani ta tabbata gare mu annabi lut manzon Allah ne ko don haka an aika shi ya je musu wa'azi ayyukan da suke yi na barna su daina barayi ne mashaya ne ‘yan fashi da makami babu laifi dai daga cikin laifuka waɗanda kake gani ana yi yau waɗanda ba su yi to mala'ikun da aka aiko su yi bushara in kun lura su suka yi bushara ga haihuwar annabi ishaq ko? suka ce kuma wa min wara'ihi sun ka ce bayan ta ƙarƙashe annabi ishaq za a samu yaƙub yaƙub kuma shi ake kira isra'il sakannem nashi ne kuna ganin konan muna da irin wannan ko abubakar sai mu ce garba ko mu ce cika ko ko mu ce buba to kamar haka ne yaƙub suna kiran shi Jacob sa'an nan suna kiran shi Israel shi ake kira Isra'il to ‘ya'yan shi ne da jikoke shi zuri'a shi ita ake kira banu Isra'il mala'ikun da aka aiko da bushara ga annabi Ibrahim a.s. ta samuwar yaƙubu ɗin kuma su ne aka aika da azaba na su halakar da mutanen abin gasaddun mutanen annabi lutu alaihi salatu wasalam domin ka san akwai alaƙa tsakanin ɓarnar da banu isra'ila suke yi an fahimta da su kansu banu isra'ila ɗin suna da matukar alaƙa kuma duk abin da mala'ikun nan aka tura su su yaƙa wallahi banu isra'ila innan sai sun sake zafafar da wannan abin shi yasa mala'iku guda ne kuma tafiya ɗaya ce suka yi su yi bushara za a samu banu isra'il waɗanda za su yi barna a cikin ƙasa sannan mala'ikun su je su halakar da mutanen saddun saboda suna aikata laifuka daban-daban wanda na daga cikinsu akwai laifin da ba a taɓa yin shi a doron ƙasa ba su suka fara shi shine harkar luwaɗi namiji ya zuma ɗan'uwan shi namiji to wannan in ka ɗauki munasaba babu shakka banu isra'ila su za su rayar da wannan harkar talwaƙi a ƙarshen zamani ce sa Allah ya ɗauki mala'iku ɗaya farawar banu isra'il shine ƙarewar masu luwaɗi ko? farawar banu isra'il shine halakar masu luwaɗi to masu luwaɗin nan ƙuɗa'ud ɗariƙi ne ‘yan fashi da makami ne mashaya ne menene menene to dukkan laifukan da waɗancan mutanen suke aikatawa waɗannan banu isra'ila sai sun raya waɗannan laifukan amma bari mu ji abinda Allah maɗaukakin sarki zai faɗa. a suratul ankabut Allah madaukakin sarki yake ba mu labari yace wa lutan iz qala li qaumihi wa lutan iz qala li qaumihi innakum latatuna al-fahishata ma sabaqakum biha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين
Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari ya ce wa lutan haka ma da annabi lut waskur lahum lutan ka ambata musu sha'ana annabi lut iz qala liqaumihi a sa'ilin da annabi lut yake faɗa ma jama'ar shi an tura shi ya kasance annabi gare su kuma shi ba dan garin bane ko ba dan gari bane bai da kowa garin ya gauni garin ya yi aure ya haihu bai da kowa bai da dangi da haka ya shiga musu wa'azi ya ce ya ku jama'ata innakum lata'atuna alfahishata lalle kuna zo ma alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wanda babu wani daga cikin talakai wanda ya taba gabata ku da ita laifi ne wanda ku kuka faro shi a doron ƙasa cikin halittun Allah mutane ko dabbobi ba wanda ya taɓa irin wannan laifin ko kuka fara haka in ma dabba kaga namiji ya zo ma namiji waɗannan mutanen su suka fara in cikin 'yan adam kaga namiji ya zo ma namiji waɗannan mutanen su suka fara ya ce ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ba wanda ya gabace ku ga irin wannan aikin na barna yace don me kuke aikata haka gashi har Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi ya turo ni in zo yi muku wa'azi da shi ina ta wa'azi dare da rana ina biye da ku amma ba kwa bari sa'an nan ba wannan laifin da kuke aikatawa ba kuna aikata laifuffuka daban-daban ya ce a in nakum la ta'atunar rijala in yanzu ku kun zaɓi ku riƙa zo ma mazaizai namiji ya zo ma namiji ɗan uwan shi ku aje hankali ku gani shin yana ma da sha'awa abin kware ne abin kirki ne wanda ake iya alfahari da shi namiji ya zo ma dan uwan shi namiji wa taqaula sabil sannan kuna yanke hanya yan fashi da makami ku zo ku tare yan uwanku ku kashe ku ku tare ku ku yi kidnapping ku tare ku yi menene ku tare ku yi kun ga wannan yana nuna muna waɗannan da ke kamfen na lgbt harkar namiji ya auri ɗan'uwanshi namiji mace ta auri ‘yan'uwarta mace da sauran iri-irin waɗannan ayyukan kuma su ne ke taimaka ma ƙutsa'u tsari waɗanda suke yayyanke hanya su ne ke taimaka ma turji su ne duka irin wannan aikin na ta'addanci da kuke gani wallahi aikin su ne su za su raye waɗannan ayyukan suna yi ne su in the name of population reduction wasu rage ma 'yan adam yawa saboda mutane sai ma duniya yawa suke da majalisar ɗinkin duniya suke ciyar da duniya suke kula da duniya sun ɗauki mukami na Allah sun ɗora ba kansu don haka suna ganin cewa nan gaba kula da duniya zai musu wahala don haka dole sai an rage yawan mutane manya-manyan su irin su bilgit da sauransu sai ta kira cewa sai an rage mutanen duniya da mutum biliyan biyu to suwa ne ne suka fi cancantar a rage aka ce bakar fata saboda ba su da amfani wai su bakar fata zaune suke 'yanci makwance ne zai a parasite kaska ne laƙimu mai jini nan da musulmi su ma musulmi aka yi labelin ɗinsu aka ce ba su da amfani su idan aka ce Allah ya ce ko annabi ya ce to idan su rufewa yake yi ba ruwansu da wani ya ce tun da Allah suke biya da manzan Allah to su ma a rage musu yawa don haka kamfen na genocide against muslims nan ya tashi aka yi ta tayar da ƙungiyoyi to ana tayar da ƙungiyoyi ma masu ma'awa'an da ake ganin kamar suna da alaƙi da ƙungiyoyi yanzu na masu laɓewa cikin daji suna kidnapping ɗin mutane waɗanda mai gama su da addini menene gamin su da addini yau cewa gabanin su in kace su karanta maka fatiha su tsaya su karanta ta daidai ba su iyawa amma su ne za su ɗaukar mutane su kai cikin daji su ɗaɗɗaure su hana musu sallah su hana musu ibadodi su hana musu komai ko ba wani kira sun kai mu ba wata da'awa ma suka zo da ita ba ko ta cewa mun zo da da'awa a fito a yi jihadi ko a yi wani abu a'a kawai sun fito ne suna kashin mutane su shiga ƙauyuka su tayar da ƙauye ga baki ɗaya tsofaffi da yara waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bihim tunqaruna wa bihim turzaquna wa bihim turhamuna su rika kisan su kisan kiyashi to duk laifin da mutanen annabi lut ke yi wallahi yau sai yahudawa sun zafafar da shi sai sun sai sun sabunta shi sun sake zaburar da shi da haka annabi lutu alaihi salatu wassalam yake wa'azi yake cewa kuma idan kuna yanke hanya wata atuna fi naji kumul munkar sannan cikin majalisoshinku kuna zuwa da ayyuka na naki miyagun ayyuka mata ne za su tube tsirara suna rawa suna waka matan ba a ko sha'awarsu ga giya na ana tulu-tulu na giya ana sha ayyuka na barna kisan kai gashi na ana yi kamar yadda kuka gani ana rayawa a wannan lokacin ko majalisinsa duk inda ka je majalisu na wannan lokacin na mutanen sadu za ka tarar da cewa ayyukan barna ne ake ta yi cikin majalisun ayyuka na saba ma Allah duk wani abu wanda ɗan adam mai hankali ya san da cewa wannan abin ba daidai ba ne to shine ake yi to annabi lut dare da rana yana biya sai ne masu wa'azi fama kana jawaba qaumihi jawabi amsa ta mutanen shi bata zamo gare shi ba illa an qalu face sai rika ce mishi duk inda iske su ya musu wa'azi maimakon su karba sai su ce itina bi azabillahi ka zo muna da azabar Allah ya kai lutu in kunta minas sadiqina in dai ka zama cikin masu gaskiya mu azabar Allah muke so ta yi gaggawa zo muna in dai ka zamo cikin masu gaskiya kaga wannan ya dide da kafaran lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ko inda wani ke roƙo Allah ya yi amtir alaina hijaratan minas sama'i وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم
so kaga wannan ya daidai da kafiran lokacin annabi da suke cewa in dai har qur'ani gaskiya ne to Allah kai muna amdir alaina hijaratan minas sama'i kai muna ruwan duwatsu daga sama a kwankwatse mu gabaki daya a wa'ici na bi azabin alim ko kuma ka zo muna da wata azaba mai raɗaɗi in dai har ya kasance ƙur'ani gaskiya ne kiran da annabi muhammad ke yi kiran gaskiya ne to ya allah ka kwankwatse mu daga sama ko ka zo muna da azaba mai raɗaɗi to su ma mutanen annabi lutsu haka suke faɗi an fahimci wannan don haka ya kira su dare da rana shekara da shekaru kira yake yi amsar da kawai suke bashi kai lutu wannan azabar da kake faɗi in dai har ka ka zamo cikin masu gaskiya to roƙi ubangijinka ya zo muna da wannan azabar muna shirye da mu karɓi wannan azabar muna shirye da mu tarbi wannan azabar ka ce ubangijinka ya darka ke mu shi ma dai annabi lut sai irin na annabi a nuhu alaihi salatu wasalam ya roƙi Allah ya bashi nasara a kansu ya kira dare da rana ba su karɓa ba قال رب انصرني قال رب انصرني على القوم المفسدين yace ya ubangiji ka bani nasara akan mutane waɗanda suke masu barna ya ci gaba da wa'azi dai haka nan suna cewa a zo musu da azaba daga ƙarshe suka ce to yanzu kan enough is enough wa'azin na ya ishe su haka idan bai bari ba fa mai aukuwa za ta auku ƙalu sai suka ce
قالوا la'in lam tantahi قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين suka ce idan dai baka hannu ba ka dine mana wannan wa'azin ba ya kai lutu to la takunan na minal mukhrajin to zaka zamo cikin waɗanda ake fitarwa a cikin wannan garin za mu kore ka kun san iyakacin ƙarshen abin da wasu suka iya kenan ko a kore shi ga gari a kore shi ga gari duk lokacin da ya fito ya faɗi gaskiya ya ce abi Allah abi manzon Allah abi karantarwar ƙur'ani abi karantarwar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ce a kore shi ga gari ko? to kaji ko annabi lutsu gashi an ce a kore shi
قال إني لعملكم من القالين ala yake to ni fa ba zan daina wa'azin nan ba kuma inni li amalikum kuma ni ga irin wannan mugun aikin naku namiji ya zo ma namiji da sha'awa yace min alqalin ina cikin masu kyama har abada ba zan daina kyamar wannan mummuna aikin naku ba da haka wa'azi yake musu wa'azi yake musu a sotu shu'ara inda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi irin nau'in wa'azin da yake musu كذبت قوم لوط المرسلين iz qala lahum إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون duk da yake ba ɗan uwansu ne na jini ba amma dai ɗan uwansu ne na zaman gari don shi na Allah ya kira shi a hukum lutsun ko ɗan uwansu lut yace musu shin ba za ku ji tsoron Allah ba
إني لكم رسول أمين yace lalle ni gare ku rasulun wani irin manzo ne aminu wanda yake amintacce فاتقوا الله وأطيعون don haka ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a kai har ya kai ga cewa a ta'atuna أتأتون أتأتون الذكران من ya العالمين ce e za ku riƙa zo ma mazaizai daga cikin talikai kai namiji ka zo ma ɗan uwanka namiji da sha'awa ya ce ba ku duba ku ga wannan abin ba daidai ba ne duk da majalisar ɗinkin duniya world health organization daga farko cewa suka yi namiji ya yi sha'awar ɗan uwan shi namiji ko mace ce sha'awar ƴan uwanta mace suka ce yana cikin mental illness hauka ce rashin hankali ne an gane sai zuwa 1973 da da'awar yahudu din ta cimma inda ta cimma tunda ta faro ne daga lokacin da suka samu ƙarfinsu na biyu lokacin da suka kashe adolf hitler to da'awar ta su sannu-sannu zuwa 1973 sai ta juyar da alƙiblar WHO World Health Organization suka ce a'a yanzu sun gano cewa namiji ya yi sha'awar ɗan uwanshi namiji ko mace ta yi sha'awar ‘yar uwata mace baya cikin mental illness baya cikin hauka da rashin hankali da rashin tunani baya ciki is a sexual orientation kawai yana cikin nau'in sha'awa ta ɗan adam sha'awa wadda take ta daidai don haka a ba da yanci namiji ya zo ma ɗan'uwanshi namiji mace ta zo ma ‘yar'uwarta mace tun daga wannan lokacin su ma suka juna wannan da'awar tun 1973 suka juna da'awa ta cewa a rika harkar lgbt innan harkar luwaɗi da sauransu a rika ba ta support har zuwa yanzu da an kashe daloli trillions wajen ganin cewa an raya irin wannan mummunar bannar trillions of dollars an kashe ƙungiyoyi na na ana tasowa idan kana son ka yi arziki nan da nan to ka yi jonin wannan ƙungiyar nan da nan za ka ga ka yi arziki ka zama mai kuɗi nan da nan za ka ga kaya kuɗi amma kuɗin banza kuɗin aikata mugun abu ko sannan gashi nan online ko ina kana ganin ana tallar irin waɗannan abubuwan namiji yana kwanciya tare da ɗan uwanshi namiji mace tana kwanciya tare da ‘yar uwarta mace ko yana har a cikin fina-finai yanzu an fara nunawa sannu-sannu abin zai game duniya za a waye gari ran da annabi ya ce za a riƙa zowa kaga motoci suna fakawa bakin ƙofar gida ka ga wata tsaleliyar budurwa ce ke cikin gidan ko da kaka duba sai haga yaro ne namiji shi ne ake kawo mahari kuma duniyan za ta game ta koma haka ko'ina don haka annabi lut alaihi salatu wassalam ya ce a ta'atunan zukurana min al'alamin e za ku riƙa zoma mazaizai daga cikin talikai wata zaruna ma تذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من- min azwajikum ku zo ma mazaizai amma ku bar abin da Allah ya halitta muku ya halitta domin ku na daga mataye wannan abin abin mamaki ne don haka ce bal antum qaumun adu yace kai ku je mutane ne waɗanda suke tsallake iyaka kurum to haka annabi lutsu ya ci gaba da yi musu wa'azi ya ci gaba da yi musu wa'azi to daga ƙarshe ya roƙi Allah ya bashi nasara to babu wata nasara face a halakar da wayannan mutanen saboda fa ba su da niyyar bari kuma a cikin littafin Allah na azal waɗannan mutanen ba masu rabo ba ne don haka Allah ya aiko mala'iku guda uku su zo domin su halakar da mutanen su ne suka tsaya gida annabi ibrahim suka yi mishi bushara ko bayan su yi mishi bushara sannan suka faɗa mishi cewa za su halakar da mutanen annabi lut an gane Allah madaukakin sarki yake ba da labari kamar yadda yake cikin suratul hud yace falamma zahaba an ibrahim ar-ra'u فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط lokacin da tsoro ya bushe ma annabi ibrahim ya gano cewa lalle dai waɗannan mala'iku ne ba mutane ba ne waja'atuhul bushra sannan bushara ta zo mishi cewa lalle zai samu ɗa kuma zai samu jika sannan suka ba shi labarin kuma za su je su halakar da mutanen annabi lut to da yake su annabawa ba su son a halakar da mutane sai annabi ibrahim ya rika ganin cewa ai a tausaya musu kun san lokacin da mutanen ba'if suka rika kwankwatsa kafafuwan annabi da duwar wasu ko da aka aiko mala'ikin duwar wasu a halakar da wayannan mutanen menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa ya Allah a yi musu rangwame ba mamaki in su ba su bauta ma Allah ba to cikin tsatsansu a samu wasu jama'a waɗanda za su bauta ma Allah sannan lokacin da yake ba mutanen makka addu'a ya ce faman tabi a ni fa innahu minni duk wanda ya bi ni daga cikin mutanen ya yi musulunci to yana tare da ni man asani amma wanda ya saba min fa bai ce Allah ka narka mai azaba ba ko fa innaka gafurur rahim ya ce lalle Allah kai mai yawan gafara ne ko mai yawan jinkai kaga ba irin na malaman Najeriya ba ko zai ce ya Allah duk wanda ya saba Allah narka mai azaba Allah halaka shi Allah ka yi mai yadda tantebar kawa gongon madara bisa titi ko? Allah ka fashe shi kamar an je hukungun ɓungu Allah ka yi mai gashi nan dai bala'i dai daban-daban to ba irin waɗannan miyagun addu'o'i annaba suke yi ba an gane mutanen nan fa su sha giya mata na yawo tsirara ba a mako sha'awarsu mata na waƙe-waƙe ana ɓarna nau'i daban-daban kisan kai ya zama musu ƙawa bala'i gashi nan ya bayyana cikin su zaharar fasadu fil bari wal bahar ko ina ka same su aikin barna ne suke yi ko ba ko mutanen annabi ibrahim bane na annabi lut ne ga annabi lut ya shekaru yana wa'azi har yanzu ma sun fara cewa za su kore shi daga gari amma an ba annabi ibrahim labari annabi ibrahim ya tsaya yana jayayya a'a ai bai kamata a halaka su ba a yi musu rangwame shi na Allah maɗaukin sarki ce ya jadidu lafi ƙaunin lutsin sai ga annabi ibrahim yana jayayya yana ƙoƙarin dai ya bi wata maslaha ga mutanen annabi lut bai kamata a halakar da su ba
إن إبراهيم لحليم أواه منيب
Allah maɗaukakin sarki ce lalle annabi ibrahim lahalimun ko ya ce lalle mai yawan haƙuri ne duk cutarwar da ake yi shi haƙuri yake yi allahun ko mai yawan kuka nan take ya fashe da kuka ya ji an ce za a halakar da wata al'umma munibin kuma wanda yake mai mayar da al'amari zuwa ga Allah don haka annabi ibrahim ya ci gaba da neman hanzari dai kada dai a halakar da wannan mutanen sai ya tuna ƙala sai ce inna fiha lutan قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ƙala sai annabi ibrahim ya ce to na ma tuna ya za ku je ku halakar da alƙarya inna fiha lutan alhali akwai annabi lutu a cikin wannan al'ummar ai annabi lutu na nan ciki ana halakar da musulmi don haka duka dai dubara ce yake yi don mala'ikun su koma dai a ce ba an fasa halakarwar a ci gaba da wa'azi ƙalu sai mala'ikun suka ce mishi na hannu a alamu bi mafiya ai mu muka fi sani ga wanda yake ciki kai kana nan zaune ba ka da labarin gare mu muna da isasshen labari ubangiji ya sanar da mu dukkanin labarin abin da ke gudana cikin garin lanunajjiyannahu wa ahlahu lalle ne za mu tsirar da annabi lut da shi da iyalin shi ba za mu halakar da shi ba illa mura'atuhu face matar shi ita kan bata bi shi ba kaga idan kana da alaka da mutumin kirki baka yi aikin mutumin nan na kirki ba kaka aikin banza ko kirkin shi ba zai amfane ka ba ga mata annabi lut abin bai amfane ta ba an fahimci wannan haka ma akwai mata annabi no ita ma kirkin na annabi no bai amfane ta ba sa'annan akwai ɗanɗa annabi no kirkin mahaifin shi bai amfane shi ba sa'annan akwai mahaifin annabi ibrahim azara kirki annabi ibrahim bai amfane shi ba abu lahabi baffa annabi ne da abu lahabi da mahaifiyar annabi ubansu ɗaya amma bai amfane shi ba ƙarshenta menene wuta zai shiga ko? don haka kun ga ashe zaman ka tare da mutumin kirki kana jikan wani mutumin kirki ko ɗanɗan mutumin kirki idan baka yi kirkin ba nashi kirkin ba zai amfane ka ba in kana son kirkin shi ya amfane ka to kai musulunci ina fatar an fahimci wannan don haka kaga matar shi suka ce ban da ita ita kan tana cikin waɗanda suke masu wanzuwa ga ɓanna don haka za a wanzar da ita cikin garin a halaka ta tare da mutanen da duk za a halakar suwa da haka Allah maɗaukakin sarki ya aiko mu annabi Ibrahim cewa wannan tattaunawar ta a raga ma waɗancan mutanen annabi Ibrahim ya kawar da kai gari ta Ubangiji ya yi fushi an cimma iya haƙuri wanda ake iya yi musu yanzu lokacin halakarwar ya yi ba wanda ya isa ya tare wannan halakarwar da haka Allah maɗaukakin sarki ce ya Ibrahim a arif
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ya ce ya kai ibrahim a arin an haza ka kawar da kai game da wannan tattaunawar innahu qad jaa amru rabbika lalle al'amarin ubangijinka ya riga ya zo wa innahum atihim azabun ghairu mardud kuma lalle su waɗannan mutanen azabar nan za ta zo musu wadda ba wanda ya isa ya mayar da ita Allah ya riga ya buga stam na cewa su ya halakar da su da haka annabi ibrahim ka hutar da kanka ba sha'aninka ba ne sha'anin a halakar da su ko a musu ragowa ba naka ba ne kai dai ci gaba da sha'anin da yake gabanka da haka annabi ibrahim ya kame daga wannan wanda mala'ikun guda uku suka kama hanya suka isa garin sadum malaman tafsir da malaman tarihi suka ce suka iso bayan gari suna zuwa bayan gari sai suka tarar da wasu yara 'yan mata kyawawa suna ɗiban ruwa da tuluna yaran da 'yan matan suna hango su sai suka dafe gaba suka ce ga o jibi ga wasu yara can samari kyawawa za su shigo wannan garin ila ɗemuwa ce da sun san sha'anin mutanen garin nan da ba su yi tunanin shigowa ba yanzu za a cutar da su idan suka shigo garin nan su dai waɗannan mala'ikun suka ci gaba da zuwa har suka tarar da yaran na 'yan matan daidai inda suke ɗiban ruwa suka ce da Allah sun zo ne suna neman su tambaye su gidan wani wanda ake kira lut suka ce to ai babanmu ne shi ne lut amma kun san sha'anin garin nan kuwa suka ce musu a suka ce to ku tsaya kada ku shiga ku bari mu kira babanmu ya zo ya same ku nan duk dai tattaunawa da za ku yi yadda al'amari zai kasance kwaye tsakaninku amma dai kada ku shigo ku samu wuri ku laɓe nan yaran da 'yan matan suka ruga gida suka faɗa wa mahaifinsu ga wasu samari nan guda uku kyawawa da ba mu taɓa gani irinsu ba ga sunan sun dun faro garin nan kuma sun ce wurinka suka zo bakinka ne da haka mu hankalinmu ya tashi yanzu sun ce kai suka zo nema amma mun ce su tsaya can bayan gari can wurin ruwa kada su shigo gari domin kada a gansu a cuta musu annabi lotsi ya ruga ya je tarar da waɗannan baƙin ya tarar da baƙin ya yi magana da su da ya magana da su ya fahimci baƙi ne ba su san abin da garin yake ciki ba sai zagaya da su ta bayan gari ya zagaya da su sai shiga da su gida ba wanda ya sani ya sulale shiga da su cikin gida ba wanda ya sani ya rufe gida sannan ya zauna yana ba su labarin sha'anin mutanen garin cewa ko mutanen garin nan namu wasu mutane ne waɗanda ke da wani lamari wanda duniya ba inda aka san shi domin su ba su sha'awar mata sam mace ga ta tana yawo tsirara ba ta dame su ba haka ne kamar akuya tana yawo tsirara ta ishe ka kallo to haka mace take gari su su maza ke ba su sha'awa 'yan uwansu don haka kun zo gari wanda yake akwai matsala zamanku a cikin wannan garin ba zai yiwu ba ya zo na magana da su ashe matashi ta hango su sai ta ruga cikin gari ta faɗa ma mutanen gari ta ce musu wallahi lutsu ya yi baƙi na wasu samari kyawawa don haka ku zo ku same shi ko da ƙarfin tsiya ku ƙace waɗannan baƙin ku je ku yi lalaci da su ko da ƙarfin tsiya ne don haka mutanen garin nan da nan labari ya game ko'ina sai suka tuɗaɗo suka yi gidan annabi lut alaihi salatu wasalam kamar da yake cikin suratul hijr ko waje a ahalul madina وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون Allah madaukakin sarki yace sai mutanen garin suka tudado yastabshiruna sune majunan su albishir cewa ga yana an samu su kyawawa kamar yan gidan masu yawo gidajen karuwai ko a ce an samu su bakin mata sun zo kyawawa zaka ga ana bushara ana haɗe ai wasu da kwalan mata sun shigo wasu kyawawa an gane ana faɗa ma mazaizai ko don su zo to haka ne yawo ake ana ta faɗi kyawawan mazaizai waɗanda ba a taɓa gani irin su buga sunan sun shigo gari suna gidan lut don haka aka taru bakin ƙofar gida zuwa ajima ƙofar gidan shi ta cika da ɗan mutum sai ya rogo ta windo haka ya duro ya ce lafiya suka ce mun ji labarin abin da kake ɓoye muna baƙi na nan sun shigo na samari masu kyau da haka ka buɗe muna ƙofa mu ɗauke su mu je da su gidajenmu ka ara mana su tsawon kwanaki mu je mu yi abin da muke yi da su daga baya mu mayan maka ƙala sai annabi lut ya ce inna ha'ula idaifi ya ce ai waɗannan baƙi na ne fala tabdahun don haka kada ku kunyata ni cikin baƙi na ba ni son masu san kuna wannan ɗabi'a kada ku kunyata ni wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala takhzun kada ku bakanta mini amma ina mutanen ba su daina ba a cikin suratul hud Allah madaukakin sarki yace walamma ja'at rusuluna ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب
Allah madaukakin sarki yace lokacin da waɗannan manzannin namu suka zo taswirar mutane ‘yan adam samari masu kyau annabi lutu alaihi salatu wassalam ya kalle su ya ga yadda suke si abihim sai aka bakanta rayuwacin da su ya ji bai ji daɗi ba ina ma a ce ba wannan garin suka zo ba wa baqa bihim zar'a nan take rayuwar shi ta bakantu saboda su an fahimta rayuwar shi ta bakantu saboda su ya ji bai ji daɗi ba yanzu za a cutar da su ko kuma a yi nufin cutar da su sannan shi bai da kowa garin balle su taru su ba da kariya ga waɗannan masu imani daga shi sai yaran nan 'yan mata na gida ne su ya za a yi su iya ba da kariya don haka yanzu bai sai da zai yi ba wa ƙala haza yawmun asib yace kai wannan yini ne mai tsananin bala'i yini ne mai tsananin ibtila'i wanda ba sai yadda zai yi da kaina ba ko baƙin nan sun zo sun ce baƙi ne sun zo wuri na yanzu ni ke da haƙƙin ba su kariya kuma ban da wanda zai iya taimaka mini in ba su kariya wa ƙala
وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد
don haka al'ummar shi suka zo mishi yuhura una suna ta gaggawa ilaihi zuwa gari shi magana yake ta wundu amma mamakin su watsi a karuwa kawai suke ta yi suna ta gaggawa suna ta tahowa wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at dama can gaba ne haka sun kasance suna aikata wannan bannar tasu ko ba yau suka fara ba in ba ko ya shigo za su zo su kewaye gida su rinjayi magidantan su ƙwato shi su fito da bakon su zo su yi barna da shi a kai shi wannan majalisin a yi barna da shi a kai shi wancan namiji faɗan uwansu ana dare-dare ga mata ana kallo ba a damu da su ba ƙala ya ƙaumi ha'ula ibanati annabi lut ya ce ya ku mutane na yana nuni zuwa ga matan garin domin kowane annabi uba ne ga al'ummar garin da aka aike shi ko? annabi sallallahu alaihi wasallam uba ne gare mu don shi ne matan shi suke ummahatul mu'minin don haka yace wa'ancan matan ku na aure da kuke aure ƴaƴana ne yace hunna atharu lakum su ne mafi tsalki gare ku ku je ku je musu Allah ya halatta muku su ba ku zo ma ƴan uwanku mazaizai ba fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukzun fi daifi don haka kada ku bakanta mini ku kunyata ni cikin bakina amma ina sai ƙara haukacewa suke ta yi sai ƙara hauka suke ta yi bakin ƙofar gida buɗe mana ƙofa suna bubugan tsauran gida kamar za su karya shi
قالوا يا لوط لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد to قال annabi لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد
to annabi lut alaihi salatu wasalam cikin wannan yanayin yace alaysa minkum ra- rajulun rashid shin cikin ku babu wani mutum wanda yake shiryayye da zai yi ba ku shawara ku juya ku koma ku bar waɗannan mutanen tun ba su san abin da kuke yi ba qalu sai suka ce kai laqad alimta ya kai lut tabbas ka san malana fi banatika min haqqin ba mu da wata bukata ga ‘ya'yanka mata, bi ma'ana ba mu da wata bukata ga mata, mu ba mu sha'awar mata kwata-kwata da mace da akuya ko jaka duka ɗaya suke gare mu. Idan za ka yi sha'awar jaka ko akuya to za mu yi sha'awar mace, don haka mu maza muke sha'awa ko maza ne ke cikin gidajenka kuma kyawawa. Don haka ka sani wa'in naka la ta'alamu ma nuridu.
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد wayan naka la ta'lamu ma nuridu kuma ka san abin da muke nufi ka san ba mu da wani haƙƙi haƙƙi ne yana nufin sha'awa ba mu da wata sha'awa game da ƴaƴanka bi ba'ana game da mata wayan naka la ta'lamu ma nuridu kuma lalle kai lutu ka san abin da muke nufi ka buɗe mana kofa mu yi abin da muke son yi mu wuce kawai wa qala annabi lutu yace قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد annabi lutu cikin ban tausayi ya ce lau anna libikum kuwa da ina da wani ƙarfi wanda zai taimaka mini in tunkuɗe ku wallahi da na yi amfani da shi ba da wani ƙarfi ga shi kuna son ku rinjaye ƙyauren gida ku buɗe ku shigo kuma in kun shigo ni kaɗai ba zai iya tare ku ba au au awi ila rukunin shadid ko kuma da ina da wani rukuni wanda yake mai ƙarfi bi ma'ana da ina da wata al'umma mai ƙarfi ko wani dangi mai ƙarfi wanda zan koma in dogara gare su su kama min in yaƙe ku da na koma zuwa gare su to ban da kowa yanzu gashi kuna batun karya kyaure to daga ƙarshe dai me ya faru
قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
ƙalu sai suka ce su mala'ikun annabi lutse yana ta ƙoƙarin karewa kada su fahimci me ke faruwa muna fajin ana ta kuwa ƙofar gida me ke faruwa yana faɗa a ba komai to daga ƙarshe dai suka fito mishi fili suka ce inna rusulu rabbika mu kun manzannin ubangijinka ne walan yasilu ilaika waɗannan mutanen ka kyale su ba za su iya isuwa zuwa gare ka ba Allah ya riga ya hukunta ba za su iya karya wannan kyauran su iso zuwa gare ka ba kai dai abinda kawai muke so in dare yayi can tsakiyar dare ka tsallaka ka haura bango da kai da iyalinka ku gudu ku bar garin sai dai idan kuka tsallaka kuka tsallaka kuka haura bango kuka fita kuka fita to kada wanda ya waiwaya kawai wanda duk ya fita ya kama gaban shi ya ta tafiya ya bar gari ba a waiwaye abinda kawai muke so matarka kawai ce za ta rage idan kan ba za ta bi ku ba saboda tana cikin mutanen garin nan tana cikin waɗanda suke taimaka maɓarna sannan ita ce ta gwaji waɗannan baƙin ta ce masu na cikin gidanka da mutane ba su ko sani ba da haka Allah zai halakar da ita lokacin yayi ne ana gwada mini lokaci insha Allah ta'ala gobe za mu ji har scientific aspect na wannan kisar kuma za mu ji bayanai har na wannan zamanin da muke ciki akwai bayanai muhimmai karkashin wannan kisar ta annabi lutu alaihi salatu wasalam sa'an nan akwai 'yan sanarwoyi kalilan na farko dai game da suna tv har yau dai ana cikin neman wannan taimakon na san lokacin da muka yi musu alkawali ya yi to suna tsammanin ya zama mu ɗauki waɗannan kuɗi a basu don haka muna nema ga jikokin su a siddiƙul akabar kurum wanda dukiyar shi irin ta su usmanu bin affan ce dukiyarsu ta irin su abdurrahman bin aufin ce waɗanda Allah ya fi soyuwa gare su manzon Allah ya fi soyuwa gare su bisa ga kowa dukiya irin ta su Ali bin Abi Talib dukiya irin ta su Abubakar As-Siddiq al-Akbar ita kawai muke nema sannan akwai marasa lafiyan da suka turo cewa suna neman su ma dai a taimake su da addu'a Allah ya ba su lafiya ina roƙo ubangiji Allah ya taimake mu da yake mun ƙura lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين